an fito rahimakumullah salatul fati uku uku الحمد لله اللهم توفيق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمكم من في السماء أنفتوا رحمكم الله
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأعطوا عدة
ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi amma abin da ake nufi wato in al'ummar sa ake nufi duk karinatu da karinan ma ba da hu abin da yake wato bayan sa ai kullahum ya kai wannan annabi ka ga wa al'ummar sa cewa idza dallaktum nisaa idan kuka saki wato mata ma'ana ya arastum kuka nufi a talaka cikin to fa dalliku hunna to ku sake su in za ku sake su li iddatihinna wato ga iddarsu ai li awwali ha ga farkon iddar da an yi kuna talaku fi duhure shi wato shi kan zama cikin tsarki ne lam tu mastafihi ba kusanci matar fiye a cikin sa ba wannan tsarkin li tafsirihi saboda fassarawarsa da yi sallallahu alaihi wasallam da zalika da wannan rawahu shaykhan rawahu shaykhan buhari da muslim sun suka rawaito wannan hadisin to wa ahsul iddata wato ku kiyaye iddan nan aqifa zuwa ku kiyaye ta wato liturji'u wato litarji'u don ku koma kabla faragi ha gabanin karewar iddan ma'ana ku koma wani wato iyali na ku ma'ana ku dawo da su kafin wato a ce iddan ta kare واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ku ji tsoron Allah ubangijinku ai a uhu ku bi shi fi amrihi cikin umarninsa wa nahyihi da hannunsa wato ku bi abin da yake muku abin da kuma ya hana ku to ku hannu la ku yuhunna kar ku fitar da matan naku wa'anda kuka saka min biyutihin daga dakunan su wala ya farun su ma kar su fitar min daga dakunan hatta tan qadi iddatuhunna har dai idda su ta kare illa an yati sai dai idan sun zo bi fa'idatin da alfasa fasa ita ce zina mubayyanatin ababbayyana bi fatihil yayi wa kasra mubayyanatin ko mubayyanatin ai bayyanar da aka bayyana ta au bayyanatin ko kuma wato bayyananniya fa ya kharujna a wannan halin sai su fita li iqamatul haddi dan tsaye da haddi alaihinna kansu wannan ka abubuwan ambato su ne iyakokin Allah ne ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه duk wanda wato ta'adda duk wanda wato ya tsallake iyakokin Allah wato hakika ya zalunci kansa abinda ubangiji ya ajiye wato shi kuma ya tsallake wannan iyakar ubangiji ya ce ai kaza ya zama na bai ko ya hana a yi kaza shi kuma ya tsallaka ya je yi to wannan duk wanda ya haka to ya zalunci kansa لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا la ta dare baka sani ba mai wato ubangiji ya farar da wato wani am- wani lamari wato ba da zalika bayan wannan shikan da kai mata in dai wato in ka suke ta mai wace bayan ka suke ta Allah ya sa ya so ya sa wato wani lamari ya faru ai ta ce muraja'atan kome ko ku koma kenan shi ma idza kana idza kana wahidatan shin dai idan sakin ya mu guda ɗaya ne a wasu na sai ko kuma saki biyu فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف idan suka isa wato ajalin su ai karam na in ba idda hinna idan wato suka kusan wato kare idda su to fa amsiku hunna ku rike su ai da an turaji hunna shine ku mai da su bi ma'rufin da abin sani min gare dararin ba da shukarwa ba au fariqu hunna ko kuma ku rabu da su bi ma'rufin da abin da yake wato ma'rufi ma'ana utruku hunna ku bar su hatta tan qabi iddatu hunna har da idda su ta kare wala tudaru hunna ka ku cutar da su bil muraji'ati da ku dawo da su eh in ka kusa karewa ku dawo da su in ka da sai ku ce kuma ku kuma sakin su ku kuma wato inda ka ka da tsayi kenan kan ku cutar da su wato ku dawo da su wato da niyya kyakkyawa ku zauna ku ci gaba da rayuwa aure وأشهدوا ذوي عدل منكم to kuma ku shaidar da ma'abuta adalci daga cikin ku alal muraja'ati bisa dawo da wato iyalin naku da kuka yi awil firaqa aw awil firaqi ko kuma wajen rabuwar in kun rabu da su to ku shaidar in kuma kun dawo da su ma ku shaidar وأقيموا الشهادة لله ku tsayar da shaidar nan lillahi saboda Allah la lil mashhud alayhi ba don wanda za a yi shaidar a kansa ba aulahu ko kuma wanda za a yi shaidar lahu gare shi a'a in za ku bayar da shaida ku bayar da ita da gaskiya kuma ku bayar da ita dan Allah saboda Allah za ku bayar da ita ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر wancanan ka yi azumi ana yin wa'azi da shi ne ga man kana yi min billahi ga wanda ya kasance wato yana iya imani da Allah da ranar lahira
ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita min karbi duniya daga bakin cikin duniya wal akhirati da na lahira ويرزقه من حيث لا يحتسب kuma ubangiji zai arzuta shi ta inda wato bai sani ba ai bai ɗarsu ma a zuciyarsa ba eh idan mutum ya ji tsoron Allah to shi kenan zai ba samu mafita ubangiji zai ba shi mafita kuma duk abin da ya dame shi ubangiji zai yaye masa daga wato bakin cikin duniya da lahira a sababin tsoron nan na Allah ومن يتوكل على الله فهو حسبه duk wanda ya dogara ga Allah fi umurihi cikin al'amuransa to ubangiji ya ishe shi إن الله بالغ أمره ubangiji wato mai riskar da lamarinsa ne ai muradahu abin nufinsa Hmm.
قد جعل الله لكل شيء قدرا hakika Allah ya ajiye wato kadiran miƙatar lokaci da kulli shayin da kowane abu kara kayan kamar yalwa wa shiddatin da tsanani in ma cikin yalwa kake to ubangiji ya kaddara san za ta samu in ma kunci ne to ubangiji ya kaddara shi a sabin ma nazili sabin ga shi nan sab- sababin nuzulin wani aya nazalat hadhihi al-ayat fi afrin malik al-asjani
نزلت هذه الآية wannan aya ta sauka في أوصية a معرفة cikin auku dan dan malikin al-asjani
أكثر المشركون asirar mushrikuna ibnan lahu wato mushrikai sun ribaci ɗansa يسمى سالما ana sunansa ana jin shi saliman من فأتى أوفي إلى رسول الله sallallahu alaihi wasallam sai aufu ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama يستجيب إليه yana kai ƙara zuwa gare shi yana kai ƙarar talauci
وقال wa ƙala yace da shi هو innal aduwa sun dai wato makiya as- as- as- a- wato sun wato ribaci ibni ɗana وبدأت الأمة to uwarsa kuma tana da gajen haƙuri ما تحمله da me za ka umarce ni ya rasulallahi sai قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi وسلم ka ji tsoron Allah ka je kai hakuri ka tsoraci Allah kuma ka yi hakuri
آمرك wa amurka ina roƙonka wa iyaha da ita آمرك وإياها ina umarta ka kai da ita
أن an تستفي من قول tastaksiru ku yawaita min qawli la hawla wala quwwata illa billahi da kai da ita ina umarta ku ku yawaita cewa la hawla wala quwwata illa billahi فعاد إلى بيته to shikenan sai koma zuwa gidansa قال لامرأته ya ga wa matarsa
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أمرني وإياك ya umarce ni da ke
أن نكثر mu من قول لا yawaita daga faɗin la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim
قالت نعم sai ta ce eh wannan yayi ما أمر
Eh?
نعم ما أمر kala ko kala sai ta ce ni ma ma ma umirna bihi بناديه madallan abin da aka umarce mu da shi ألا يقولان sai suka haɗu suna faɗan wannan فدخل الأبي shikenan wato shi wannan wato adu makiyin da ya yi ribaci ɗansa sai ya rabkana gaburan ɗan فساق جنما shikenan sai ya kora dabbobinsa راجع إلى مجلسه wato sai ya koro dabbobin shi wannan wato aduwin sai ya zo da ita zuwa ga madina هي أربعة آلاف wato wato wato akuya dubu hudu ce duk sai ya kwaso sai ya taho da ita نزلت الآية sai wannan aya ta sauka
على النبي صلى الله عليه sai annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya haɗu ya sanya silkar a ganamu wancanan ka wato dabbobi نعم له lahu nasa ne sai bashi gare su an rawaito annahu ja'a Ibrahim ya zo kuma hakika ya samu wato raƙuma daga wannan wato makiyin da ya ɗauki ɗan nasa kuma dama ya kasance fakiran talaka ne kalbi ya ce shi na ba'iran shi ne ya samu wato raƙumi hamsin a cikin wata ruwaya fa'afilata ibnuhu sai ɗan nasa ya tsere min asiri daga wato wannan ribatar da aka yi masa tsomi sai ya hau tago wannan mutanen wannan makiyan wato sai ya shuɗe da kai da garken su fastaƙahu sai kore garken baki ɗaya ta wani shi madina malam muƙatil ya ce ya samu dabbobi da kaya masu yawa sai baban sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ay hillili ya halatta gare ni an akula ma atajihi ibni in ci abinda wato dan nan na zo da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh na am zaka ci sai wannan aya ta sauka wa man yattaqillaha yajallahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib warawal hasanu malan hasan ya rawaito daga imran dan husayn kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya yanke komai zuwa ga Allah ya tafi komai ya rike Allah Allah ya zai ije masa dukkan wata wahalarsa zai arzuta shi ta inda bai sani ba wanda kuma yanke wa Allah ya tafi iya zuwa ga duniya sai Allah ya sarrafa zuwa ga duniyar ya mai da shi harkar duniyar Allah sai ya bashi da duniya eh malam zujaji ya je ai idan ta ga ai idan yin tsoron Allah ya fifita cin halal da haƙuri bisa iyalinsa to Allah zai buɗe gare shi in ya zama ma'abucin kunci ne kuma zai arzuta shi ta inda bai sani ba an karɓo daga Abdullahi dan Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace wanda ya yawaita istighfari min kulli hammin farajan Allah zai sa masa buɗi daga dukkan wani bakin ciki zai kuma wato bashi wato mafita daga dukkan wani kunci kuma zai arzuta shi ta inda bai sani ba wa tawakkul ala Allah dogaro ga Allah to wannan baya wato kore wato karauto sababban neman arziki in ka ce ka dogara da Allah kuma ba wai zama za ka yi ba eh ka ce ka dogara da Allah shi kenan ka zo ka zauna eh sai sai na umar ce sama ba ta ruwan dinari ba ta ruwan azurfa eh ka dogara da Allah kuma sai ka yi fafutuka eh to wato ya bar kuma wato ya bar wato yin wani abu wato dan wato dogaro ga Allah ya bar neman wato harkar rayuwa din dogaro ga Allah wato saboda wato kakafin himmarsa wa adam muru'atin da rashin wato mutunci ibdalul hikmati domin akwai wato batin hikima biya cikin za wanda Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kyauce ta a duniya min tartibil musabbibati daga jeranta masu sababtawa alal asbab bisa sababai alhamdulillah yayi wa alam kai sani cewa aure da cika lato lamari ne guda biyu na na shari'a shi auren shari'a ce sakin ma shari'a ce suna daga cikin lamuran shari'a wata take ta al'ada suna da kyakkyawan wato matsayi na wa kubuhi da kuma munin matsayi gwargwadon wato halayen da mutum yake ciki da lokacai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki na na Hafsa Allah ya gada ita cika guda daya ta kome haka nan ya auri saudatu binti zam'ata a makka bayan mutuwan na na hadija Allah ya dade ita kafin kuma ya auri na na aisha Allah ya dada ita ثم طلقها بالمدينة sannan sai ya sake ta amma a madina ita zo- ita saudatu حين دخل عليها yayin da ya shiga wajenta هي تبكي على من قتل من أقاربها tana kuka saboda wayanda aka kashe daga ƴan uwanta يوم بدر ranar badar استشفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم sai ta nemi ceto gun annabi sallallahu alaihi wasallama ووهبت يومها لعائشة ta ba da yin ta ba da wato kwanan ta ga na Aisha na na Aisha راجعها shi kenan sai ya dawo da ita وخير قلت in ka ce كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka وقد قال hakika ya ce باب الحلال إلى الله wato mafi munin wato a mafi wato munin wato halal a gurin Allah shine ya cika وقال عليه الصلاة والسلام manzo Allah alaihi salatu wasallam ya ce يا معاذ ya kai mu'azu ما خلق الله شيئا على وجه الأرض Allah bai halicci wani abu a bayan ƙasa أحب إليه من mafi soyuwa gare shi الإنسان wato daga yantar da wato daga yantar da wuya ولا خلق الله شيئا Allah ko bai halicci wani abu ba أبغض عليه إليه mafi wato ki gare shi من الصلاة daga wato shika وذلك wannan kuwa لأن النكاح nan cewa aure يؤدي إلى الوصال wato yana kaiwa zuwa ga sada saduwa wato sadar da zumunci والطلاق wato shi kuma wato shika يؤدي إلى الفراق wato yana kaiwa zuwa ga rabuwa duk wato a'ila wato family ma duk su watse ولا يحب الوصال wato baya son wato alusala wato sadar da zumun zumunta الله يحب الوصال Allah shi kuma yana so a sadar da ita ويجد الفراق wato yana ubangiji baya son rabuwa وفي الحديث da zuwa cikin hadisi تزوجوا ku- ku yi aure ولا تخلفوا kan kun shika إن الطلاق dan dai shika يعتل من والعرش wato al'arshi tana raurawa saboda an yi shika وعنه صلى الله عليه an وسلم karɓo daga gare shi sallallahu alaihi wasallama قال manzo Allah yake لا تخلقوا النساء kan ku saki matanku إلا من ريبة sai dai wato in da kokonto إن الله لا يحب الزواج Allah baya son azzawaki na wato masu ɗanɗano mutum ya ga wannan ya aura yana sha'awar ta ya aure ta ya sake ta ya ga wancan ya aura ya sake ta wasu waƙati da mata su ma masu wato masu ɗanɗano وعليه وعنه عليه an السلام karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أيما امرأة kowace mace ce جعل زوجها ta ثلاثة tambayi mijinta ya sake ta من غير ما بأس ba tare da wani hujja ba حرام عليها رائحة الجنة to haramun ne ta ta samu kanshin aljanna ba ta samu kanshin aljanna ba to kaji أن رسول الله صلى الله عليه وسلم dan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama لك حق صديق أمرني ya ya su kina na hafsa ya sayyidina Umar فشد ذلك على عمر wato wannan sai ya tsanani bisa sayyidina Umar فصار يقول sai haɗe na cewa ويح على الخفاج wa- wato waila wato ويح waiha kai tan wato alayan Umar bin Hattabi لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خيرا wato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga alkhairi a cikin su لما طلق بنتهم da bai wato da bai saki yansu ba وكان الرسول صلى الله عليه gadi وسلم nawa ne وكان
nawa to mu je رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo إذا جاءه جبريل idan jibril ya zo masa يبعد عن النساء yana nisanta ga biran mata لا تحضر معكم امرأة ba wacce daga cikin matansa ba wacce take halarta inda yake إلا عائشة sai na na Aisha قد تكون معه illa Aisha tu إلا عائشة yawa نعم Uhum.
نعم قد تكون معه في حاكم hakika za ta iya kasancewa tare da shi a cikin wato mayafi daya وينزل عليه جبريل kuma jibril ya sauka gare shi وكانت ممن يرى جبريل ta kasance daga cikin wa'anda suke ganin mala'ika jibrilu نعم. بعض الصحابة wa eh.
بعض الصحابة tashin sahabbai كانوا يرون جبريل sun kasance suna ganin mala'ika jibrila والذين رأوا جبريل wa'anda suka ga mala'ika jibrila في حياة النبي a a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama كلهم عمود dukkan su sai da suka makance بعد ذلك bayan wannan ganin حتى عائشة hadda hamma na na aisha عميت في آخر عمرها ta rasa ganin ta a ƙarshen rayuwarta لأنها رأت جبريل saboda ita ta ga mala'ika jibrila وابن عباس haka na abdullahi dan abbas وآهاب من da الصحابة ɗaiɗaiku daga cikin sahabbai فجاء جبريل sai jibril ya zo وقال lahu Aisha sai na na Aisha tace da shi ya Jibrilu ya kai Jibrilu kulli rabbika ka ga ya ubangijinka ya amuru nabiyya sallallahu alaihi wa ya sallam umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama
dirka dirtir jaye hafsa da ya dawo da na na hafsa fa zahaba Jibrilu sai mala'ika Jibrilu ya tafi wa raja'a waraja ya dawo wa qala wa kala ya ce inna rabbaka san dai ubangijinka ya muruka yana umartarka ja'i hafa cewa ka dawo da hamsu yar umaru fa innaha qawwama ita mai yawan tsayawa ce tsayuwar dare qawwama mai yawan azumi ce wa hiya min sa'ika fil janna kuma tana daga cikin matanka a cikin aljanna raja'a ar-rasul sallallahu sai alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita wa sallam kana tsani Aisha ta wato ta zama tana wato gogayya da Nana Aisha kana zawjatin nabiyyi sallallahu alaihi wato matekun annabi sallallahu alaihi wasallam sun zamo zara aina Aisha idan suka gana na Aisha wa qafna laha sai su tashi su tsaya mata ta'ziman laha don girmama ta la hafsatu sai dai na na hafza ita ce kawai ba ta tashi wa hada baka yawman sai ta yi mata magana a wani yini ma ba duk kullun da kai fitna sai ta ce da ita meye halin ki ne dukkan mata in sun gani suna tashi su tsaya ta'ziman li don girmama ni illa anti sai ke kadai ala kala sai ta ce li annaki binta abi bakar dan ke yar abubakar ce binta umar ni kuma yan umar ce
kana zawjin dukkanin mu matan mata ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala sai na na Aisha ta ce na'am na'am haka ne lakin Relakin sai dai lamma tsalla kashe da su sallallahu alaihi yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake shi ya sake ki ana laki arsatu ila Allah ni ne wacce ne aike zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala annabi ya raji cewa wato annabi ya dawo da ke harat tiku to laha shi kenan daga wannan sai ta zama tana tashi tana tsayawa saboda ita ma tiku laha za ta yi kamar yadda sauran matan suke tashi su tsaya in sun ganta su girma mata ya tsari wannan ya ce wato kabiya nan ta suratul tahrim mm Oh, Susan. Susan.
والله يئن من المريض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر
to wa'annan da wato suka ɗeba ƙauna daga haida yin nisa'iku daga matanku in dai kuka yi kokonto fi iddati yana cikin iddatu to bai wato fa iddatu wannan to iddata salasa ashirin wato wata uku ne wato wata uku za ki yi eh in dai kun yi kokonto a ciki su sun ɗeba ƙauna mata ma'ana sun yi girma sun yi shekarun da sun daina yi eh to su iddatu wata uku ce iddatu wallahi lam yahdin والله لم يبن haka nan ma wa'anda su ma basu kai shi hairar ba lisi garihin da saboda kankanta su to su ma fahiddatu hunna su ma iddasu salatu ashirin wata uku ne wal mas'alata al mas'alan guda biyu wato fi gair mutawaffa an hunna wato cikin wa'anda wato fi gair mutawaffa an hunna azwaju hunna wato cikin wa'anda ba mazajen su ne suka mutu suka bar su ba amma hunna amma wato wa'anda mazajen su ne suka mutu suka bar su su wa'annan din ma to fa iddatuhun iddatu ma fi ayati yana cikin ayan nan da Allah yake cewa tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurun wa ashra wato su sauraron wata hudu da kwana goma wato har su wa'annan din da wacce wato ta yi haila har ta yi shekarun da ta daina da wacce kuma tana da karancin shekaru bata kai ta fara ba to su ma in mijin su ya rasu to wannan duk hukuncin su ɗaya ne eh za su zauna ba wai wata uku ne iddatu ba iddatu wato arba'ata ashirin wa ashirin wata hudu ne da kwana goma kamar yadda sauran matan za su yi wanda suke yin jini suke ganin al'ada to haka su ma za su aha نعم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن to wayannan matan duk da aka faɗi da su wanda fa ba ciki ne da su ba to yanzu kuma za a yi maganar masu ciki eh shine ubangiji yace mata masu ciki su kuma ajalin su eh in kidau iddatu wato karewa iddatu mutallaqatin wato ababan saki ne sakin su aka yi aw mutawaffa an nuna zuwa zuwa ko kuma zajen su ne suka mutu suka basu to su kuma iddas an yaba na hamlahun da shine su haife cikin su eh masu ciki da sun haife ciki shi ne sun gama idda
ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا to duk wanda ya ji ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa sauki a cikin al'amarin sa duk dunya a duniya wal akhirati da lahira ذلك امر الله انزله اليكم wancanan ka abun an fito a cikin lamarin idda wato hukuncin Allah ne da kuma hikimomin sa anzalahu da ya saukar da shi ilaikum zuwa gare ku ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا to duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kankare masa zunubansa ko kuma zai suturce masa zunubansa wato zunubansa kuma zai girmama masa ladansa امسكوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تباروهن لتضيقوا عليهن to wato ku wani wato ku tsorar da matan naku almutallaqatu inda kuka saka min haisu sakantu a inda kuke a zaune ai wato ba du masakin ku shakin wato wurin zaman ku shakin gidan ku su ci gaba da zama a wajen min wujudukum daga yadda wato samun ku yake ai sa'atukum yalwaku eh adufu bayanin aw badlum ma qablahu bi arisil jari wa taqdir mudaf ai amsinatu sa'atukum wato gurin yalwaku wato yadda wato damar da kuke da ita la ma duna ha ba koma bayan ta ba kana da iko to shikenan daidai gurgurun ikonka to shikenan ka zauna da mata a daidai gurgurun ikonka wala tudaruhun ka ku cutar da su don ku kunta ta gare su kunta ta musu almasakin a wurin zaman faya hatajina balle su bukatu ilal khuruji zuwa ga fita ilal khuruji zuwa ga fita awin nafaqati ko nafaqa fa yabtadina balle su nemi fansa fansar kansu yanku daga daga gare ku eh saboda haka ku kyautata musu tunda kun rabu da su to kuna da yalwa su zauna a inda suke kuma ku rika ci da su abin da kuke ci eh ba gaba ba ce to abin da yasa hikima ta yi tana zaune a wannan wajen kuna zaune tare da ita Allah ya karkato da zuciya kuma auren ya koma domin ala ayi halin shi aure ya cika wato kamar yadda yanzu nan muka faɗa cikin hadisi idan an yi shika wato al'arshin ubangiji farau rawayi saboda wato tsananin wato ubangiji baya son shiga ya halatta a yi shi amma abgadul halali ilallahi at-talaqu wato mafi abinda ubangiji ya fiki gashi halal ne amma ubangiji baya son sa shine shika to gaskiya al'umma yanzu sai anan harkar shika wato yayi yawa yayi yawa abin ya huce ko da ga alƙalai su ne suke ganin suke ganin abin da suke gani a harkar shika eh mutum ya zama da wato yanzu shika kawai ya zama kamar sanda aka ga dama a aura sanda aka ga dama a saka eh in ka ga wani lai- wani lokacin in laifin mijin ne to wani laifin kuma lai- wato wani lokacin kuma laifin ita matan ne eh kuma shi auren nan wato ba kamata ya duk wanda zai aure miji da mata su ɗauki fa ibada ce ibada ce domin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shari'a ta ajiye ka'idoji na aure ya wajaba duk mutum ya san me ka'idan nan take ya faɗi abin da yake kan miji ya faɗi abin da yake kan mata duk shari'a ta yi bayanin wannan yayin da aka samu kuskure in an duba aka ga me aka rasa a harkar rayuwa ko kuma waye ya shiga cikin wato cikin hurumin wani to sai a ga sai a dangana masa laifinsa domin shari'a ta faɗi yadda miji zai zauna da matarsa ta faɗi abubuwan da yake kansa to idan aka rasa wannan ɗaya da wannan abin kaga mijin ne da laifi kuma shari'a ta faɗi yadda mata za ta zauna da mijin ya faɗi wato irin yadda za ta yi masa kaga idan aka rasa wannan to shi kuma matar ita ce da laifi kuma ita rayuwar nan da ake ciki wato hange ne yake da yawa da mijin da matar kowa sai ya rika hangen wa zai aura Eh, kowa wato da kufi'insa kowa da kufi'insa kuma kowa ya dau auren dan ibada zai yi ita mata abin da je ta samu ikon miji a gidan miji to ta hakura da shi ta hakura da shi domin shi gwargwadon ikonsa gwargwadon yadda zai zauna da iyalinsa ba a ce mace ta kallafa wa miji abin da ba zai iya ba shi kuma miji miji ba a ce ya auro mace da ƙarya ba tun kan ya auro ta ya nuna mata ƙarya kuma ta zo gidan ta zo ta samu abin da ya nuna mata a waje fa ba haka abin yake ba to shi kenan kuma sai a zo wannan sai ta haddasa fitina ya nuna mata kaza ya nuna mata shi ne iko ne an yi ƙarya an zo biki an gama ƙarya an zo an zo na yan kwanaki kaɗan abin da ma za a ci ya ya gagara to kaga wannan zai kawo mutuwa aure eh ko da ma yana daga cikin sharadi a rasa nafaka ke zuwa mazgani waɗanyi kasabi wanda zai ci da matar ai shine da mai risala yake faɗa ko eh shi aure ai akwai ragibi da wani ragibi ko eh ragibi da wani ragibi ga shi larabi ne na cikin aure kowanne an faɗi yadda yake da irin matsayin auren akwai wanda auren yake wajibi akwai mustahabbi akwai sunna ga shi nan akwai ma yanzu zai zama makaruhi kare dole mutum in yi auri matarsa iti da ita wajibi ne shi da ita shi yadda matarka yana kanka yadda shari'a ta tsora amma ba ce sai ka ci da ita wato irin abubuwan da kai baka da iko ba sai dai idan kai ma ka ɗauko ta a gidan da suke da iko eh kuma ka san haka an- ka san ga irin ikon da suke da shi ka je ka janyo wa kanka domin kai ka janyo wa kanka kai ka janyo wa kanka eh to saboda haka yan uwa ya kamata mu yi la'akari da harka saki yanzu ya wuya ta ka gida ka kirga gida uku ko gida goma tara ko ko takwas ba zawarawa sannan kuma ga matan ma wanda ba su auren ba ga su nan ban ba auren ba auren kuma wannan ba karamin masiba ba ce a cikin al'umma an zo an yi kallafa kallafa shi kansa auren kai ka kallafa wa kanka ka zo kai mata za ka auro an kallafa wa uba ya yi gado ya yi waye ya yi waye ya kawo maka gida sai kuma ka zo ka ta nemo wasu adaku adakun da kawai ba su da amfani zuwa za a yi a jera su a jirge su don yi amfani adaku ya kamata yan uwa mu sauƙaƙa wa kanmu mu sauƙaƙa wa kanmu eh tun da auren nan yanzu misali duk mutumin da zai fita sanda ake sallama yan makaranta sai hankalinsa ya tashi to wannan yaran ina za mu kai su ga samarin nan inda ka san kiyaki haka nan ma matan inda ka san kiya shiga banda kuma zawarawa da suke cikin gidaje suke zaune kamar yadda muka faɗa yanzu a karatu mu ne fa za mu tashi mu gyara ba wai za mu ce shi kenan mun tawakkali Allah ne zai gyara mana yanayin da muke ciki ba zai yi ba haka bane zama mu za mu gyara da kanmu mu tsaya ne rayuwa ta gaskiya ni rayuwa ba a hana mutum ba kamar yadda kisan nan ta sayyidina Umar da aka zo aka kawo tsara cewa sadaki ya yi tsada ya hau mumbari ya yake sadaki ya yi tsada ya rage wata mata ta ce a'a ba ta yadda wata tashi yana kan mumbari ta ce ba haka bane ya za ka yi da ayar da Allah ce walau a ɗaya ta mu'ina in ja hunna kinɗara kinɗara ne adadinsa in kana da iko kai shi kenan ba hana ka ba amma dai mu zama mu zauna mu samu wato ƙa'ida wasu kowa zai iya kan mu kallafa an kai kai aure kaka kallafa uban yarinya fa abin da bai da shi a ce a kare aure shi da rance kai da rance da haka ake sai a aure ana karance kaga mutum da mutuncinsa aure ya zo yana ta yawon roƙo yana ta yawon roƙo to Allah bai kallafa mana wannan ba idan muka ɗauko rayuwar sahabbai ya aka yi auren na na Aisha da manzo Allah ya aka yi sauran ummahatul mu'minin ya aure yake idan muka da wannan muka sashi gaba sai mu karanta sai mu zauna lafiya kuma tun da farko za ka auri mace ita ma za ta aure ka ku sa niyya dan Allah ku sa Allah ba a ce ka auri matar da ba ka so ba ko ita ta auri wanda ba ta so idan dai har kuna son juna to ku kaddara wannan fa ibada za ku kuma ba yadda za a yi ku zauna kai da mace ba ma mace matar ka ba ko ma abokinka ne ko ɗanka ne ba yadda za a yi ku zauna a samu lokaci a ce shi ne ɓata maka ba ko kai baka ɓata maka ba dole sai an ɓata wa juna to saboda haka dole kai haƙuri da ita ita ma ta haƙuri da kai yadda kai ake haƙuri da kai domin kai ma ba daidai kake ba kana ɓata wasu to kai ma in aka ɓata ma kai ma kai haƙuri sai zauna lafiya na kai haka amma shi kenan a ta tafiya yau an sako wance gobe an sako wance shan wance ya yan wa al'umma gaskiya ya kamata yan wa musulmi ne tunani wannan ba daidai bane duk da saki halal ne to amma akwai yadda yake sai an kai a, turmin danya kafin a ce saki ya abu kuma al'umma lalacewa take idan saki ya yawa cikin al'umma za ka ga abubuwa na shari'a sun wargaje saboda yawan saki a cikin al'umma ya kamata mu ta addu'a Allah ya yi mana wannan musibar kuma kuma kuma mu ga duk inda zamu yi mu ga mun kare ko kuma mun gyara inda duk muke da hannu a kai ƴaƴan mu ne ko kannan mu ne a gidan mu ne muka ga irin wa'annan in zamu iya magana mu gyara mu yi mu gyara Eh, idan wata rigima ce ta fara tsakanin mu yi kokari mu gyara Eh, ba kawai shikenan wannan ya zo shikenan a ziga shikenan a sallami mata ta tafi ba sannan kuma akwai wani abu da yake faruwa wato shi ma ba karamin musiba ba ce mace ta samu miji zauna la suna lafiya amma kawaye wanda ba su samu miji ba sai su rika shiga gidan suna ziga ita kuma da yake yarinya ce ko kuma ba ta da tunani maimakon ta san wa'annan fa cutar ta suke su ai mijin suka rasa ha to ai an yi wani suka fitar da yarinya su kuma suka zo suka auri mijin an taɓa yin wannan a kuma garin nan aka yi suka ziga ta ta fito da gidan ita wacce ta ziga ta kuma aka zagaya daga baya ta zo ta auri mijin kuma ita ta zauna a gidan to Allah na tuba wannan ba karamin shari ba ne mata su zo su shiga su ziga mata su kashe aure kuma shikenan ki fito ku haɗu tare da su shikenan ku rika yawo a gari Allah ya mana magani Allah ya sauke Allah ya sauke a ta jin su gaskiya ne gaskiya ne
Lajin kuma ka wasu ba da umarni, cewa manya-manyan ma hannu da abin da hannu masu mulki
yi ƙasa ƙasa amma in dai suna yin wancan to talaka ya fi kai ke bala gaskiya ne amma ba su umarni su ma su yi tsarari in dai suna yi duk da akwai Gaskiya ne.
za su dai a cika mota da akwati a yi waye a ba su ba a yi da an yi gado ɗan jirai su an yi amma a Ha, akwai wani gado ɗan dubai kajin malam ma ya san akwai gado ɗan liman liman ya san gado ɗan dubai gaskiya wannan wannan wannan shawara manya ya kamata su fa- su manya a fara gani daga kan manya eh a fara gani daga kan manya eh alhamdulillah mai martaba sarki tunusi na biyu ya kafa wani kwamiti yau kamar shekara ko biyu ne a can bi- a can jami'ar bayero to duk muna cikin kwamitin duk ana ta tattauna irin waɗannan matsalolin ba ma irin matsalar ba su fita cikin auren nan kuma wanda ya sa kwamiti aka yi sub kwamiti a ciki aka rubuta yadda za a yi dokar za a yadda za a kai gwamnati an san mutum ba wanda zai ce ya fi matarsa wata doka ta ce ba ta soku ba Eh, ba- babu babu ita in dai ka saki matarka ta soku Eh, amma akwai hanyoyi da aka aka biya da za a rage irin waɗannan sake-saken eh a rage irin wannan sake-saken to an rubuta wata doka ma ana jin an kai ana neman a kafa doka a ƙalla yanzu ga kamar ƙasashen larabawa irin su masar da muka zauna ai akwai wasu kanun da ake cewa su kanun akwali shafiya akwai dokoki wacce dokoki ne aka kafa su kai an ce ka saki matan ma an ka tuna waɗannan dokokin suke ba za ka sake ta ba saboda doka ce akwai abubuwan da za su biyo baya in ka saki matar wadda doka ce za ta tilasta maka dole ka yi wa'annan abubuwan Eh. na farko ma gidan da kuke zaune idan dai da 'ya'yanka da ita kuna cikin ka sake ta sai dai kai ka fita daga gidan sai dai ka fita daga gidan kuma doka ce a ƙasa a masar ba Eh, kai ka saku eh sudan ma ko ai kanuna hawa lissafiya ne in dai ka sake ta to kai ne za ka fita da ita da 'ya'yan suna gidan su gidansu ne ko baka isa ka dawo gidan ba to su kaga nan ma mu ma a irin haka sai ya sauki mana sai ya sauki kuma akwai wani abu da ake ce masa as-sadaqul mu'akhkhar as-sadaqul mu'akhkhar su ma su zanne akwai shi misar akwai shi da yake ka san su dauran aure in an za a daura aure ana akwai form da za a cike da waye da waye to a gurin cike form din za a faɗi ran da dukkan su matar akwai kuɗi da za ka bata wanda za ta rike kanta kanta samu wani miji galibi ya ninninka ma kuɗin sadakin auren to wannan ne ake cewa mu'asar kana sakin ta sai ka biya wannan kuɗin wannan kuɗin shi ne za su ci gaba da cin abinci in ma da 'ya'yanka kana da yaya da ita za ta ci gaba da bata cin abinci da harkar rayuwa zuwa wani lokaci kafin Allah ya hore masa wani mutumin mijin da za ta aura amma munan kawai mutum da ya ga sai saki mata shi kenan ya take ya me za a ke ciki babu magana ma da shari'a kuna ganin sake sake nan da kullum Allah ya sauke
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن to su wato matan in suka kasance ma'abuta ciki ne to ku ciyar da su har dai su haife cikin su فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن idan suka haife muku auladakum ƴaƴanku mun hunna daga gare su to ku ba su ladan su alal irda'i bisa shayarwa in za su shayar maka da ɗan to ka ba su ladan shayarwa وأتمروا بينكم بمعروف to wato ma'ana ku umarni tsakanin ku wa baina hunna da tsakanin su bi ma'arufin ai bi jamilin da kyakkyawa sai haƙƙin auladi cikin haƙƙin ƴaƴan duk tawafuki da dacewa ala ajrin bisa lada ma'lumin abin sani alal irda bisa shayarwar ka sace ta to shikenan ga ɗanka ta haifa sai ku yi lada nawa za ka ba ta shayar maka da ɗan wannan shine shari'a eh ka biya ta in kuma take ba ta yarda da wannan ba ta ba ka ɗanka ka ba wani ya shayar da shi ka je can wani guri ka biya mhm وإن تآثرتم فسترجع له أخرى wa'in ta'asartu ai ta bayar da in kuka kuntaci juna to fil idza cikin shayarwar kumta na al'abu uba ya hannu min al'ujrati daga abin da zai biya wal um uwa ita kuma ima ita kuma ta hannu ita ma ta ce ba za ta yi ba min fi'ili daga wato shayarwar to shikenan fa sai biyu lahu ura wata mata sai ta shayarwa ta shayarwa uban yaron ya biya ta
لينفق ذو سعة من سعته eh amma fa wala tukrahu al-umm ba za a tilasta uwa ba alal ala irza'i bi zayad da dan liyum fikzu sa'atin duk ma abucin yalwa wato liyum fikciyar alal mutallaqati bisa matan da aka saka wal murdi'at da masu shayarwar ya shi wato ya ciyar da su min sa'ati daga yalwarka gurgudan abin da kake da shi ma'ana gurgudan yalwarka to gurgudan abin da zaka yi na infaki eh kana almajiri talaka ba a ce kai na manya ba to kana can manya masu shi ko ba a ce ka sauko kai na ƙasa ba kowa jari'a ta ce yayi abin da zai iya aha ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله la wanda duk aka kuntata wato arzikin sa gare shi to ya ce daga abin da Allah ya bashi Allah kadar shi da gurgurun ikon sa لا يكلف الله نفسا إلا ما Asiha, آتاها Allah baya kallafawa rai sai abin da ya bata سيجعل الله بعد عسر يسرا dan dai Allah zai sanya sauki ba da usulin bayan wato wahala wa qad ja'alahu hakika Allah ko ya sanya wannan saukin bil futuhi da bude bude وكأين من قرية أتت أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا haka ayyan hiya hiya kaful jarri eh dakhalat ala ayyin wato bi ma'ana kam ai da yawa min qaryatin daga alqaryatu ai wa kasirin da yawa wato daga wa kasirin da yawa ne alqura daga alqaryatu asat ai asat ma'ana asat ta wato kai ikiyani wato ta saba ya ni ahla ana nufin alqaryatun nan ana nufin ahalinta ta saba an amru rabbiha ga umarnin ubangijinta wa rusulihi da manzanninsa to fa hasabnaha sai muka yi mata hisabi fil akhirati a cikin lahira wa in lam taji ko da lahirar bata zo mun fata cewa mun yi da ta haƙiƙi ku'iha saboda ba mu shakka abin ya ƙyanƙyanta za ta zo lahirar ba kokonto a zuwan ta shi za ta ke jin magana wato kamar dama an yi eh fa hasabna sai muka yi mata hisabi ai ra'ayi ba ko eh tunda lahirar ba zo ba ko ai saboda an tabbatar za ta zo shi za ubangiji yake mana magana kamar an yi an gama eh sai muka yi mata hisabi hisaban shadidan wato hisabi mai matsa- mai tsanani wa azabna muka yi mata azaba azaban nukuran azaba wato wanda yake mummuna abin ki duk kun da kafi wadan mai ai fazi'an mai firgitarwa wa huwa azabun nar shine azabar wuta فذاقت وبال أمرها fazaka sai ta tsantsani wa bala uquba amriha lamarinta ai uqubatahu uqubarsa وكان وما عاقبة يفعل أمرها خسرا me ya samu lalaci ta ne to a an tattaɓa mana ina ne abin taɓawar wannan wannan ya gyaru ba ba ta yawa ta shi yawa ta shi ke nan kara kaɗan ta yi to wakana aiki batu amurha ƙarshen lamarinta ya kasance kusuran ai asara ne ai hasaran wato hasara wato taɗewa wa halakan da halaka أعد الله لهم عذابا شديدا Allah ya tanadar musu azaba mai tsatsa- mai tsanani ai takrirul wa'idi maimaita narkon nan taukidin wato karfafawa ne فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا ya ku wanda wato kuka yi imani ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankali kai ya kuma abuta hankali ku ji tsoron Allah ai asabar da kuma abuta hankali allazina amanu wa'anda suka yi imani na atini ne lil munada ga munada au bayanin lahu ko kuma bayani ne gare shi فأنزل الله إليكم ذكرا hakika dai Allah ya saukan muku da zikiran huwa alquran shine alqurani ورسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ai arsala rasulan Allah ya aiko manzo ai Muhammadan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi rasulan din nan mansubi ne bi ilmin muqaddarin ai wa arsala ya aiko rasulan manzo wanda yake karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin ai wato a bayyane ababan bayyanawa bi hurujal ladina amanu dan ya fitar da waɗanda suka yi imani ko suka aikata aiki na gari ba da muji'i zikiri bayan zuwan Qur'anin wa rasulun da manzo to dan Allah ya fitar da su min zulmati daga dukkan al-kufr kafirci allazi kanu alaihi wa suka kasance alaihi akan sa ila nur zuwa ga hasken imani allazi qama bihi wa ya tsaya da su ba da kufr bayan kafirci ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد حسن الله lahu rizqa duk wanda ya imani da Allah ya aikata aiki na gari to yudkhilhu ko nudkhilhu ubangiji zai shigar da shi jannatin aljannati wanda koramme suke gudana wato a karkashin sa kuma suna masu dawwama fiha a cikin ta abadan har abada qad ahsanallahu lahu rizqa hakika Allah ya kyautata arziki lahu rizqi huwa rizqul jannati shine arzikin aljanna allazi allati la yanqadu ni'imuha wato wato ni'imar ta baya yankewa الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن Allah يتنزل الامر بينهن
shi ne wanda ya halicci sammai bakwai kuma ya halicci ƙasa ƙasai ma misu da hunna misalin su ya ni saba a arjina wato ƙasa ƙasa ƙasa guda bakwai ya tanazzal al'amru baina hunna wahayi yana sauka tsakanin ai tsakanin sama wal ardi da ƙasa ai yanzu bihi jibrilu malaika jibrilu yake saukar da yake sauka da wahayi min sama'i sabi'ati daga sama ta bakwai ila al-ardi sabi'ati har zuwa ƙasa ma ta bakwai to ubangiji ya haka ne ne ta'alamu don لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل shay'in شيء ilma muta'alliqu mimma hazumin ai alamakum bizalika ubangiji ya sanar da ku da wannan ai alamakum bizalika alkhalqa ubangiji ya sanar da ku wato halitta bizalika da wannan wata zina da saukan wannan to dan ku san annallaha cewa Allah qadiru mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abu eh wa annallaha kuma cewa Allah ya kewaye ilimi da kowane abu kowane abu ka gani to Allah ya san da shi ba abinda ubangiji bai sani ba
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي mata ta مرضاته azwajin ya kai wannan annabi me yasa kake haramta abinda Allah ya halatta gare ka eh Allah ya halatta maka abu kai kuma kace ya haramta gare ka eh ai wato wato ya haranta gare ka min amatika wato Allah ya halanta kai ya halatta maka abu kai kuma ka haramta shi gare ka wato ya halatta gare ka min amatika daga wato ko an ganka in jimali su biya lamma waqa ha bibe ta hafsata yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara da ita a ɗakin na na Hafsa wa kanat ga'ibata ita na Hafsa ba ta nan fa ja'at tana na Hafsa ta dawo sai ta san ga abin da aka yi wa shakka alaiha kuma abin ya tsanani gare ta kawai zalika kasancewar wannan fibaita a ɗakin ta ne wa la firasha kuma akan shimbidarta haizu haizu qulta yayin da kai ka faɗa kace hiya haramun alayya ita haramun ce gare ni ya rasulullah ta ce ta haramta gare ta to kai haka ne tabtaji wato marzata a zuwa jika kaya kana neman yaddan wato masu kun ka bi taharimi ha da haramta da haramta su da kai a kanka ai kana wato neman rida hunne yaddan su wallahu Allah mai gafara ne ko mai jin kai gafara laka haza taharima ubangiji ya gafarta maka wannan haramtawa da kai ba komai a kanka hakika Allah ya shar'anta muku warware da tsaran tsanku ai tahlila ha warware da bil kafara da kafara al mazkurata ambata fi suratul ma'idah a cikin suratul ma'idah wa min al aymani yana daga cikin tsaran tsan tahrimul amati shine wato wato haramta wannan kuyanga wa hal kafara sallallahu alaihi wasallama shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kafara nan ko bai yi ba kala muqatil malam muqatil yace a ta kara kabatan manzo Allah ya yanta wuya fi tarihin mariya ya kafara da yanta wuya saboda ya haramta mariya to sai yi wannan kafara wa qala hasan malam hasan kuma yace lam yukaffir manzo Allah bai kafara ba لأنه صلى الله عليه وسلم ليش من زال صلى الله عليه وسلم مغفور له أبن غفر عليه جريش ما تقدم وما تأخر إيه سوى ذاك ما تياي با والله مولاكم والله الله مولاكم شيني متي مكيونكو وهو العليم الحكيم شيني متني الحكيم ما أبو شيني جماعة وإذا صدر النبي إلى بعض أزواجه حديثا واذكر كتنا يا يد النبي يسر أنت ولا باين جواتي لا باس أزواجه zuwa ga wato shashin wato matekunsa shi ya hafsa su ita ce na na hafsa eh shi kuma abin da ya koya ya sirranta maza ya sirranta mata huwa tahrimu mariya shi ne haramta mariya wa qala laha amma da ya gaya mata sai ce illa tu shi kar wato ki dade ta wannan labarin kake faɗa wa kowa لما نبعت به وأظهره الله عليه ba hadari bane ha to عرف بعضه وأعرض عن بعض
to falama nan ba arziki yayin da ta ba da labari da wannan abin da manzo Allah ya asarta mata ta ba wa nana Aisha wannan labari to zannan dan zato min haka gare ta Allah haraja cewa babu laifi ji zalika cikin wannan nan ta ga nana Aisha wa azharahu Allah Allah ya bayyana ya tsinka yadda annabi alaihi akan wannan labarin to arrafa ba'dahu wato sai sai isanar da shagin abin da Allah ya sanar da jili hafsa daga ranar hafsa wa a harar da ya kau da kai kuma an bani da shashi a yi takarruman don girmamawa min hu daga gare shi فلما نبأها به قالت ولم بعث هذا yayin da ya ba ta labari da wannan abin da ya faru ya gaya mata ga abin da ta yi ta ta tona wannan asiri sai ta ce da shi waye baka wannan labarin قال نبأني العليم الخبير sai manzo Allah ya ce da ita ai masani kuma masanin baɗi shine ban labari shine Allah إن تتوبا إلى الله فقد فقت قلوبكم kuma in dai kun tuba kenan na Hafsa da na Aisha kun tuba zuwa ga Allah to faqad sagar qulubu kuma hakika dai wato zukatan ku sun karkata ai malar ta karkata ila tarim mariya zuwa ga tarim masu haramta mariya ta jibiya ai sarrafu ma zalika wannan wato abin haramtawar da nayi wato ya wato ya wato ya faranta muku rai wato wannan wato sai wato haramta mariya da yi da ita na na hafsa da na aisha sai suka rika murna to amma shi ke nan wazali wato ma'akarahatin nabi tare da kin annabi sallallahu alaihi wasallam da hu ga wannan haramta da yi manzo Allah baya so to wannan ku abin da kuka yi wazali ko wannan ku zambun zunubi ne ko jawabu shirk mahzufun ai wato in wato in dai wato zukatan ku ta karkata eh wato ta karkata wato wajen wato haramcin mariya kuna son haka to shi jawabin sharɗin ai wato takbala ko kuma tukbala wato a wato karbu wato wato wato wato tubanku ko liqa qulubu an idlaqin qulubu kuma da aka ce in saga tsayin ilallahi inda tuba ilallahi fa kasa qulubu kuma eh sai aka ce qulubu kuma wato kaga qulubu jam'i ne na kalbu ko kuma kuma kaga tasmiya ce eh ala qalbayn ay idlaqin qulubu ala qalbayn zuciya ce guda biyu tana na hamsa kuwa da ita da na aisha walam yu'abbir bihi bai ta'biri wato da shi ba listisqalil jam'i saboda nauyin jam'i baina sintai baina baina tasmiya ce tsakanin tasmiya biyu eh bi ma huwa kal kalimatul wahid shi abin da yake kamar kalma wato guda daya to idan wato kun tuba zuwa ga Allah eh to shikenan wato sagar kulubu kuma to in dai kuka yi wato tuba zuwa ga Allah su kubala to za a karbi tuban ku tunda kun tuba a taibu min zamba kamar la zamba lahu to shine su kubala din shine ai jawabu shadi wa jawabu shadi mahzub ai su kubala a karbi tuban ku وإن تظاهر عليه فإن الله هو قوله fa in tazahara alai idan kuma kuka haɗe masa kai ma'ana ta ta ta'awala wato kuka taimake shi ne alaihi akan annabi sallallahu alaihi wasallam bima ya karahu tun abin da yake kinsa to Allah fa shine wato mai taimakon sa eh shine mai taimakon sa aha وجبريل وصالح المؤمنين haka nan ma malaika jibril yana tare da annabi haka nan ma wato salihan bayi salihan mu'mini suna tare da annabi abubakar sai na abubakar umar da sai na umar radiyallahu anhu ma Allah ya yarda duk suna tare da su suna tare da annabi dukkan su sai ku nuna za su kasance nasi masu taimakon sa والملائكة بعد ذلك ظهير haka nan ma mala'iku bayan wa'annan duk da abin da bayan wasu taimakon Allah da duk wa'anda aka ambata dinnan to mala'iku su ma zahir ai a awano su ma mataimaka ne lahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi nasiri cikin taimakon manzo Allah alaikuma akan ku eh wato ku da nana Hafsa da nana Aisha to idan dai har kuka sai za ku ci gaba da haka to shikenan ya to za ku za ku za ku tinkari wayannan bangarorin eh wayannan bangarorin za ku tinkare su wato za ku tinkari wato Allah tabaraka wataala da Jibrilu da Salihul Mu'minuna Abubakar Sayyidina Umar da ma mala'iku duk za su shiga su taimaka wa manzo Allah akan wannan yaki ba a samu wani wanda ya samu irin wannan ba eh a bata masa amma a ce duk wa'annan za su taru su taimake shi wajen wato wajen ja wajen wajen wajen wajen wanda suka bata masa ran za su taimake shi wajen yin hukunci akan wa'anda suka bata masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن a sai ya kusa ka ubangijin ubangijin su in dai ya sake su in manzo Allah ya saki azwajuhu masu kunsa to ubangiji ya kusa ta ya matse musanya masa waɗansu masu kun waɗanda suka fi ku eh wato khabaru asa shine wato khairun min kunna ke eh, khairun min kunna eh khabaru asa wal jumlatu jawabu shar'i wa lam yaqa'u tabdil wannan musanyawa bai abku ba li adamu wuqu'i shar'i saboda rashin abkuwa sharadin aha mm.
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا to wani zai musanya masa da waɗansu mu- musulmai eh masu furci da musulunci muminai masu tsarkake imaninsu masu biyayya ta'ibatun wato ai wato masu tuba yawan istighfari abidatun masu ibada masu sa'ihatun masu azumi ko kuma masu hijira sayyibatun kuma wato a cikin su a samu zawarawa wa abkarin wato da budurwai
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة ya ku wanda kuka imani ku kiyaye kayan kawunanku da iyalanku eh bil hamli da dauka ala la bisa bin Allah ku kiyaye kawunanku da iyalanku ku kiyaye naran wuta wadda ake kunna ta ake gura ta wato abun gura wata sune annasu mutane kafirai wani jasu da duwar watsi ka suna min kamar gumakansu min ha da gare ta yani yana nufin annaha cewa ita dai wannan wutar mufridatul hararati ya zarcewa wato zafi ne tattakidu tana buruwa bi ma zikira da abin da aka ambata la tanaru duniya ba kamar wutar duniya ba ce wani tattakidu take kama haka buru bil haɗari da wato itace wa nahuyi da makamancin sa عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما man umaru wutar da wato akwai wato masu gadin da su ne mala'iku eh su ne wanda suke wato gadinta eh ai khazalatuha masu wato gadinta duk mu'azzazin su su ata ashira su goma sha tara ne kama sa ya ci kamar sanne da zai zo fil mudassir cikin suratul mudassir kuma gilazu ma'ana kaurara ne ai gilazul qalbi kaurin zuciya shidadun masu tsananin damƙa ne la ya asu wallahi ba sa saba wa Allah ma amaru abin da ya umarce su da shi eh ba duk abin da ya umarce su da shi to haka suke wai ba aluna kuma suna aikata ma yumaruna abin da aka umarce su da shi takidu takidu wal ayatu ayatan tahwifun suratu wa tilmin da mu'mine al irtidad da gabaran yin ridda walil munafiqina da kuma wato wato walil munafiqina al mu'min da kuma su yi mu'mine munafinci su kuma ana tsoro bi alzanatin da harsan su wato dole kulubin ba da zukatan su mutu su ma ana tsoratar da su
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ya ku wanda ga kafirci kakku ne mahanzari a yau to kana lahu zalika za a gaya musu wannan inda dukuli himun na ga yan shiga su wuta ai li annahu saboda cewa ne shi lamarin da shan la yanfa'ukum wannan wato hanzarin ba zai amfane ku ba wannan yini إنما تجزون ما كنتم تعملون kadai dai ana saka muku abin da kuka kasance kuna aikata ai da za a huta kamakon sa يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba fa ingantacce wato fati nun nasuha ko nusuhan wadan ma ai tarika tun tuba na gaskiya da Allah ya ada shine ka a koma ila zamba zuwa ga zunubi kai wala yuradu aw kan ma a nemi komawa ilayhi zuwa gare shi أتيرمكم أن تكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ya kusa ta ubangijinku har ya- ya kankare wato munanan aikin ku gaburan ku kuma ya shigar da ku aljannatai wanda wato korami suke gudana a karkashin sa ranar da ubangiji ba zai kunyatar da annabi ba wato yi da halin na da shiga wa wuta ba zai kunyatar da manzo Allah ba wallazi na aman da wanda suka yi imani ma hu tare da shi نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم hasken su yana wato yana kaiwa da kawowa a gaban su eh wai kun yana kasancewa bi aymanihim a daman su kuma wato yana kuma gaban su يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء kaje suna cewa wato ya ubangiji mu ka cika mana hasken mu ilal jannati zuwa ga aljanna wal munafiquna munafiqai kuwa yudhu nuru ana bice hasken su kuma ya ubangiji mu ka gafarta mana rabbana ubangiji mu innaka kai ala kulli shay'in qadir ne iko ne duka komai
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغيظ عليهم ya kai wannan annabi jahilul kufara ka yaki kafirai ka ji sai su suko biyar munafiqin da munafiqai su kuma bil lisan da harshe wal hujjati da hujja wa gulud ka kaurara alaihim gare su ومأويهم جهنم Allah ka kaurara musu bi intira da tsawa wal maqat da kuma wato wato da kuma da zargi ka zarge su ka kunta da musu makomarsa ita ce wutar jahannama وبئس المصير wa bisal masir makoma ta mugunta hiya ita ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya taɓa misali ga wanda suka kafirce ya taɓa musu misali da matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu wato kanata خانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما sun kasance suna ƙarƙashin bayinmu guda biyu da cikin bayinmu mutane nagari ne fakanata huma sai suka wato cuce su suka yaudare su din a cikin addini sai suka fara ta yayin da suka kafirce wa kan sun ba'atu Nuhu matar annabi Nuhu ta zama wa ismuha wahilatu sunanta wahilatu تقول لقومه تنا غيا متانن انه مجنون واي النبي نوح ما هو بسيني تو hankali ne ومرات لود ما تكما النبي لود واسم هوائلة ita kuma sunan tawailatu tadullu qaumahu tana ciyar da mutanansa ala abiyati bisa bakin sa in yayi baki tana cin musu baki sun zo idan nazalu in suka sauka bihi ga annabi lud lailan da daddare wato bi kadin na da kunna wuta inda daddare ne wani harin a rana kuma sai ta kunna wutar ta kashe hayaki ya tashi in sun hango hayaki ma'ana annabi lut da yayi baki فلم يغني عنهما من الله شيئا basu wadatar da su ba ai annabi nuhu da annabi lut basu wadatar da su sai an wani abu ba wato min Allah daga azaba Allah ba su kare musu azaba Allah ba ma'adafilin aka ce da su ku shiga wuta tare da wanda suke shiga min ku fara qawmi nuhu da kafiran wato mutanen annabi nuhu wa qawmi lutun da kafiran annabi mutanen annabi lutu وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا الله ya saba misali ga wanda suka yi imani ya saba musu misali da matar wato Fir'auna amanat wato ta yi imani da Musa da annabin Musa wasu ha sunanta Asiya sunanta Asiya fa azabaha da ta imani da annabin Musa su ke nan sai Fir'auna ya mata azaba ya mata azaba da an ausada ya dai hawar zaiha shine ya ɗora hannayenta da kafafuwanta akan taraku walƙa ala sadr haran ya dora wato dutsen niga akan wato kirjinsa azimatan mai girma wastaqbala biha shamsa ya fuskanci rana da ita fakanar ta zamo idza tafarraqa anha man wakala wato biha idan wanda wato su ana wakilta da ita wato yayi wakilta akanta suka rabu da ita to zallala ta mala'iku sai mala'iku ji mata wato inuwa iskalat yayin da ta faɗa wato halatta azim yayin da ake mata azaba su ce ya ubangiji wato ka gina mun wato gida aljanna a wajenka to shikenan fa ku shi falati aka yaye mata ma gidan far'adu ta gaiji fa sahula alai hatta azibu wannan azabar da ake mata sai sauki gare ta wannan zini ya ya ubangiji ka tsere da ni daga fir'auna da mummunan aikinsa da azabtar wannan da yake yi ka tseratar da ni daga mutanen da suke azzalimai wato shine wato ahalin addininsa faqabada Allahu ruha sai Allah ya karbi ranta wa qala ibn kizan malam dan kizan yace rufi'at an daga ta an kai ta ilal jannah zuwa ga aljanna hayyatan tana raye eh fahiya ta kullu ita tana ci ma wata sharabu tana sha ومريم ابنة عمران العسي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه.
haka nan ma maryam eh wato ita ma maryam adabi ne ala imma ta fir'au ibnatu ibrana maryam ɗan imrana wacce ta kiyaye farji hawa to farjinta sai muka yi busa bihi a cikin sa min ruhina daga ruhin mu ai jibril malaika jibrilu ai ta nafaha yayin da ya busa fi jeji zai a cikin aljihun rigarta da halƙin lahi ta'ala da halitta Allah ta'ala wato fa'allahu ya ji ilhi ai fi ilhi alwakili aikin sa ne sadarwa ila farjiha zuwa ga farjinsa fa hamala sai sai ciki bi isa da annabi isa wa saddaka kuma ta ba da gaskiya bi kalimatu rabbiha da karmo ubangiji sa shine shari'o'in sa wa kutubihi da tafansa almunazzalatu abarza ta saukarwa wa kana ta kasance min al كانت من القانتين ta zama sana daga cikin alƙalisi na ai mutane wato almudi'i na masu bin Allah Salatu Fati uku uku.
ولا تنفاتي أخ أخ